Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam. Darasi na ashirin.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله نعم من داو domin ci gaba daga inda muka tsaya a karatunmu na littafin umdatul ahkam za mu tashi akan babi farkon babi na na biyar da yake cewa babul fidya haka ne ko na'am babul fidya babi da zai magana akan fidya fidya shine abin da mai aikin hajji ko umara zai bada idan ka aikata abin da aka hana abin da aka hana mai aikin hajji yayi to idan yayi to zai bada wani abu a matsayin fidya kamar fansa kenan an gane ko to wannan zai mana bayanin yadda tsarin fidiyan yake ya ake yi kuma me ake wa fidiya kuma me yake tilastawa a yi الحديث الثالث بعد الحديث الثالث عشر بعد المئتين حديث ندري بيود قوم شاؤكم عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة قلت لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع hadisi daga abdullahi bin ma'akil yake cewa na zauna wata rana a wajen ka'ab bin ujra sai na tambaye shi game da ayi da take magana akan fidiya faƙala sai ya ce mun nazalat fiya khassa wannan ayar dan ni ta sauka akan al'amari na ta sauka khassatan wato shine sababin nuzulul ayan kenan abin da ya faru da shi ne yasa aka sauke wannan ayar da take magana akan fidiya فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن كان مريضا كي أو بأذى من من رأسه ففدية من صيام فدية وانا آية da aka soke an sauke ne ta dalilin abin da ya same shi wannan Ka'ab bin Ujra sai ya ce wa hiya lakum amma amma hukuncin ta ya game ku gaba daya tunda ta shafi kowa amma ni ne sababin nuzulul ayar wannan yana nuna falalarsa kenan shi ma yace humiltu ila rasulullah sallallahu alaihi an ɗauke ni zuwa wajen manzo Allah lokacin ban da lafiya jinya ta dame shi an ɗauke shi zuwa wajen manzo Allah sallam an kai shi a lokacin ana wannan aiki na aikin hajji wal qamalu yatanasaru ala wajhi saboda tsabar da ti da jinya har kwarkwata tana zubowa daga kan shi kwarkwata idan kai aka bari da ti so kwarkwata ta iya zama saboda gashin su da yawa ne ai ba irin naka bane kaɗan haka misali su larabawa ne to ƙwarƙwata za ta yi saboda ba a wanke kan ko an daɗe ƙwarƙwata za ta iya taruwa a ciki alƙamulu shi ne ƙwarƙwata faƙala sai ya ce ma kuntu ara alwaja'a balagha bika ba ara kai ban taɓa zaton cewa rashin lafiyar nan taka ta kai haka ba au ma kuntu ko kuma ya ce ma kuntu ara aljahada balagha bika ma ara ban taɓa zaton wahalar da kake ciki ta kai haka ba a tajidu shatan kana da akuya zaka iya samun akuyar da zaka bada ita a matsayin fidiya qultu la nace a ba ni da ya rasulullah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fasum salasata ayyam to kai azumin kwana uku abin da yake nufi ka aske kanka kai azumin kwana uku ko ka aske kanka ka bada akuya a matsayin fidiya aw at'im sittata masakin ko ka ciyar da miskinai guda shida da kulli miskinin nisfu sa' kowane miskini ka bashi rabin sa'i kowane miskini a bashi mai rabin sa'i ina fata an gane sa'i nawa kenan uku ko sa'i uku kenan sittata yace ai shida wa fi riwayatin a wata riwaya yace fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzo Allah ya umarce shi an yut'ima faraqan baina sittati masakin ya ciyar da abin da ya kai awun farak farak shine wani ma'auni ne wanda ya kai sa'i guda uku nau yawansa kaga sa'i uku kenan zai raba miskinai guda shida aw yuhdi shatan ko ya bada hadiya na akuya aw ya suma salatata ayyamin ko kuma ya azumin kwana uku wato kenan idan muka lura da wannan riwayar ta biyu ta bada takhyiri ba ta kawo abin a jere bane na cewa tartibi zai bi wannan daga wannan sai wannan in ya rasu kamar yadda aka yi kamar da makaranta a baya a hadisin da yake magana akan wato kafara ko yawwa wannan ruwaya ta biyu sai ya ce ya umarce shi ya yi kaza ko ya yi kaza ko ya yi kaza kaga takhiri wanda ya ga dama kenan na'am wannan aya ta ce faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk wanda yake da rashin lafiya ko akwai wata wata cuta a kan shi an hana mai aikin hajji ya yi aski to zai ba da fidiya ko dai azumi au sadaka ko ya bada sadaka shine wannan akuyar da aka ce ya bada ita hadiya au nusuk ko kuma ya wata ibadar daban an gane au sadaka shine wancan bada wannan menene aka ce sa'i guda uku ka raba miskinai guda shida wannan kuma nusuk shine wannan yankan da zai to a ɗayan abubuwa guda uku nan zai yi shine duk wanda yayi ya ɗauke masa wannan nauyin abin da ya aikata na aske gashinsa alman al'ijimali ya ce annabi sallama ya ga bin ujra a hudaybiya wa huwa muhrim bayan an yi hudaybiya a lokacin yana mai ihrami kuma ga ƙwarƙwata tana ta zuba a kan shi saboda rashin lafiya da dattin da ya daɗe a kansa sallam ya kasance mai tausayi ga mutane rahiman bil mu'minina ra'uf sai ya tausaya masa ce ba taba zaton ai rahin lafiyar ta har ta kai haka ba kai tsaye sai tambaye shi kana da akuyan da zaka bada ce babu to kai kaza kai kaza sai umarce shi da abin da ya kamata to dan haka ko a yanzu mai aikin hajji wani dalili yasa ya aske gashin sa to zai aikata ɗayan abubuwan nan guda uku an gane ko ko dai ya bada hadaya ko kuma ya bada sadakan nan da aka ce ya raba sa'i guda uku ga miskinai shida ko kuma ya yi mai azumi kwana uku ko azumi duk wanda samu amma idan maka ɗauki kan tartibi za ka yi kaga na farko ne ake nema idan babu akuya sai mai azumin kwana uku in babu sai mai sai mai na wannan shine a takaice babu hurmatu makka babu da yake magana akan hurmar makka ya umarce shi farkan shi wani ma'auni ne da yake ya kai sa'i uku ma'auni ne sunan shi farkan ɗin sa'i guda uku idan ka ɗauko sa'i misali ka cika sa'i da da wani abinci ɗaya biyu uku ka zuba a farkan ɗin zai ɗauke su gaba ɗaya ka fahimta kamar misali mu ce kwano idan ka sa gwangwani guda hudu ba zai ɗauke kwano ba kwanku kuce sai masa kome kwango ni ko kwanko ake ce masa kome yawa kwanko guda hudu ba shine kwano ɗaya ba to shine kamar haka ne kamar ka ce farka din a matsayin kwano yake kwano babba haka ina fata an gane yawa babu na nazalat fiya ta sauka a ta dalili na khasatan ni ne ma'ana asalin dalilin saukar ayar walakin gaba ɗaya ku kuma mutane kun shiga ƙarƙashin hukuncinta ka gane ma'ana da ta sauka kan shi ba ana nufin iya shi kaɗai ba shikenan kuma ko da wani larura ta same shi ya aske kansa ba zai wannan ba a hukuncin ya shafe gaba amma waye dalilin saukar ayar ni ne shine abin da yake nufi wannan kuma yana nuna falalarsa shi wannan sahabin saboda an sauki aya ma ta dalilinsa kuma ba wai zargin shi aka yi ba ko na'am ban kasance ina zaton annal waja'a cewa jinya alwaja'a shine jinya ko rashin lafiya balaga bika ma'ara ya kai yanda nake gani tare da kai ma'ana ban taba zaton rashin lafiyar ka hatta kai haka ba ko kuma aljuhud wahalar da kake ciki an gane yawwa sai babi na gaba babu hurmatu makka babi da zai magana akan kasancewar makka haram shine an haramta kisa a ciki da kuma zubar da jini dai da kisa da kuma yanka sare bishiyoyi wato gari ne mai alfarma an girmama shi kuma Allah subhanahu wataala shine ya girmama shi da kansa ba wani bane ya sanya wannan alfarma barantana a ce za a iya canja ta wani lokaci kamar yadda kai in kana da gona ko kana da lambu za ka iya kewaye shi ka ce ka haramta kar kowa ya shiga amma wani watakila wani ya mallaka wata ran ya cire wannan alfarmar ko kuma idan abin da yake ciki ka ebe ya itatuwan to yanzu kuma kowa zai iya shiga a makka a koda yaushe tun daga lokacin da Allah ya haramta wannan abubuwa a ciki har yanzu da haka idan mutum ya je aikata wani abu ko kai sata ko ka cutar da wani a cikin garin makka ko ka zubar da jini to ka aikata haram ba kuma alfarmar haramcin ya fi ƙarfi akan misalin a garin ku ka aikata ina fata an gane yawwa sai malam ya fara kawo hadisi na ɗari da goma sha hudu ya ce an abi shuraihin khulaid خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعد بن الآس وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد من يوم الفتح فسمعته فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيه بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقد أعدت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك أمر قال أنا أعلم بك أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة نعم ما ليت حديثي لك أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي الله يرددشي يتي أنه قال لأمر بن سعيد بن العاص وترانا يا فدا أمر بن سعيد بن العاص شي wannan أمر بن سعيد بن العاص ya daga daga cikin sarakunan Yazid Yazid dan Muawiya an gane ko ya daga cikin sarakunan shi shi a lokacin yana Iraki ya fada masa ne a lokacin wa huwa yab'athu al-bu'uth ila Makka yana kintsar runduna zai aika su garin Makka dan su je su yaki Abdullah bin Zubair a lokacin da aka yi bayan lokacin da mu'awiya zai mutu sai ya yi mubaya ya nuna yi wasici ga ɗansa ya kamata ya gaje shi yazid mutane suka yi bayan rasuwar mu'awiya suka mai mubaya sai abdullahi bin zubair yake shi kuma akan gaskiya yake yana ganin cewa wancan bai cancanta da ya zama shine khalifa shine zai karɓi mulki ba to sai ya gudu abdullahi bin zubair ya gudu ya tafi garin makka to kamar yadda garin makka yake tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sanarwan cewa Allah ya haramta makka ta zamanto alfarm a gari mai alfarma idan ya je kamar ya nemi kariya ne ba za a mai ta'annuti ba za a kashe shi ba ya je ya fake da harami kenan sai ya gudu can to shi kuma wannan sai Yazid ya ziga shi akan cewa ya tara runduna su je su yaƙi Abdullahi bin Zubair ya kashe shi akan cewa ai ya aikata laifi shi mai sabo ne saboda ya ƙi zuwa masa mubaya'a alhali kuma Abdullahi bin Zubair din ya fi shi gaskiya ina fata an gane to lokacin da yake shirya wannan rundunar sai Abi Shuraihin yake ba shi labari akan cewa yake ta idalli ayyuhal amir ya kai wannan sarki kai min izini mana ka bani dama an uhaddithaka qawlan in baka labarin wata magana kama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hudu ba akai yayi bayani alghada min yawmil fathi a safiyan washe garin ranar da aka yi yakin fatuhu makka ranar da aka yi fatuhu makka kamar yau to gobe da safe manzo Allah sallam yayi bayani yake cewa fa sami'tuhu udnaya yace maganar da ya faɗa kunnuwa na sun ji da kyau wa wa'ahu qalbi kuma zuciyata ta kiyaye maganar yanda annabi sallam ya faɗa wa absaratu aina idanuwa na kuma suna kallon shi a lokacin da yake faɗa kulura idan kana sauraron in kana ji maganar mutum idan kana jin shi na farko kuma kana kallon shi ka fi fahimtar abin da yake faɗa sosai sama da wanda kawai labari aka aka bashi ko kuma yana jiyo shi daga wani waje ne yanzu misali idan mutum yana magana a bayan nan kana nan wanda yake gaban shi zai fi ka ji sosai kuma da fahimta in dai ba wai ya kai tunanin shi wani waje ba to sai ya ce shi ne takallama bihi lokacin da yi wannan magana innahu hamidallah da farko dai yayi godiya ga Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai khutba yana fara godiya ga Allah yayi yabo ga Allah sannan kuma sai ya fara bayani bayan ya gode Allah subhanahu alaihi yayi yabo gare shi sun makala sai ce inna makkata lalle ku sani ya ku taron mutane garin makkan nan da kuke gani harrama Allah ta'ala Allah ya mai da ita gari ne mai alfarma ya haramta a zubar da jini a ciki ayi wani ta'annuti yau ma khalaqas samawati wal ard lokacin da ya haramta shine tun lokacin da ya halitti sammai da kasai ya mai da garin makka yana da wannan alfarmar walam yuharrimha nas ba wai mutane bane suka haramta barantana a ce wata rana wannan zai gushe fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir dan haka baya taba halatta ga wani mutumin da yake kyautata imaninsa da Allah da kuma ranar ƙarshe in dai yana kiyaye imaninsa bai halatta ba an yasfika biha dama ya zubar da jini a garin makka Allah ya haramta wala adada biha shajara ko ya ce zai sare wata bishiya a garin makka an gane ko bishiyan tsirowa ta yi da kanta ko kuma mutane da suka shuka ta in dai bishiya ce a cikin garin makka haramun ne ka sare ta ba kamar sauran garuruwanku ba ne ko ma me za ka yi a diyan kuma wannan wani abu ne da ba za a ci mana sarewa kawai ka sare bishiyan kawai me dalilin da yasa za ka sare ta za ka yi masallaci a gurin wannan wata maslaha ce da ba amma kuma ka nemi gurin da ba bishiyar man dole sai kai anan fa in ahadu na a ragewa kuma za a iya dan ko ta ado ce bishiyar ba za a iya ragewa amma ba a so ka sare kwata kwata fa in ahadun tarakasa bi qitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiha idan wani ya ga wato akwai ɗan rangwame akwai ɗan sauƙi zai iya kafa hujja da cewa manzo Allah sallam ai shi ma yayi yaƙi a garin Makka a ranar da ya fatuhu Makka nan jiya da nayi masalan yace jiya da yi fa qulu to idan mutum ko ga zai haka sai ku ce masa inna Allah azina da rasulihi ai Allah shi ya bawa manzansa izini yayi haka walam ya'dhan lakum ku kuma Allah bai baku ba ko kai ma Allah ya baka izini ya sauke wahayi ya ce ma yi kun ga yana faɗa masa yana wa wannan sarkin nasiha ne yana so ya aika rinduna garin maka su je su yaƙi abdullahi bin zubair to sai ke nuna masa kaga wannan aikin da zaka yi annabi sallam ya ya haramta ya ce Allah ya haramta ayi wannan in kana ganin ko misali inda kana tunanin a haka ce manzo Allah sallam ma yayi to ga abin da yace a faɗa shi Allah ne ya bashi izini kai ma ya baka wa inna ma azina li rasulihi sa'atan ya bawa manzansa izinin yayi ne sa'atan min naharin a wani yini shine yinin da aka yi fatahun makka daga fudowar rana zuwa la'asar iya wannan lokacin ne kawai Allah ya ba manzo Allah sallam izini da ya kakkashe mushrikai shi ma dan a tsarkake garin makka daga shirka ne kawai wannan shine dalili ba da haka ba ba za a bada wannan izinin ba wa qad adat hurmataha al-yawm sai manzo Allah sallam ya ce kuma alfarmata ta dawo yau din nake magana a rana ta biyu alfarmata ta ƙara dawowa wannan ta jiya an bani izini ne ne saboda tsarkake garin maka daga dattin shirka da mushrikai to yanzu kuma alfarmar ta dawo ka hurmata habil amsi kamar yadda take jiyan nan kafin na fara yaƙi falyuballighi shahidul ghaiba to dan haka ku zi wanda yake nan ya isar da wanda baya nan wanda yake nan tare da ni yaji to ya isar wa mutumin da bai zo aikin hajjin nan ba a bai zo yawa fatahu makan nan ba an gane ya isar masa da kuma har zuwa tashin kiyama kenan wanda bai sani ba ka bashi labari ga abin annabi sallam yace dan haka kamar yana ba wannan sarkin labari kai kana so ka aika mutane to ga abin da annabi sallam ya ce kuma ya ce a isar shikenan yana isar da sakon manzo Allah sallam yi abi shuraihin fa qila li abi shuraihin bayan ya bada labarin nan ya ba wa mutane labari sai wani ya ce masa ma qala laka amru to me amrin ya baka ya ce maka bayan ka faɗa masa wannan kun ga ai za a so a ji amsar da sarkin ya bada kala sai abi shuraihin ya ce abin da ya ce min bayan na bashi labarin nan sai ya ce ana a'lamun bika bi zalika minka ai na fi ka sanin hakan kuma ƙarya yake bai sani ba a yanda ya zo a tarihi bai sani ba kawai taurin kai ne yana so yi mu'arada da maganar manzala sallama ya kafa hujja akan ya je ya yaƙi abdullahi bin zubair bayan kuma ba shi da gaskiya sai ya ce ai na fi ka sanin hakan ya aba shuraihin innal harama la yu'idu asiyan ai shi wannan harami ba zai ba wa wanda yake mai sabo kariya ba shi abdullahi bin zubair ai sabo yayi ma'ana ya sabo da ya kiya ya zo yayi wa yazidi mubaya'a shi yazidin yana da dan wasu kurakurai sosai amma ba a son kutsa cikin wannan al'amuran to sai ya ce ai kamar yayi sabo kaga ya faɗo ta magana nufin kamar manzo sallallahu alaihi ma ya faɗa ko wani hukunci ne kuma wannan shi ma ba gaskiya bane wannan magana cewa har ma la yu'idu asiyan in mutum sabo yayi ya aikata laifi za a za a yi masa da haddi duk da akwai manganu na malamai sun ce ba za a yi ba za a takura masa ne har ya bar garin in ya fita ya bar garin sai a je a tsaye masa haddi a wani garin amma akwai malamai suke ganin cewa ya halatta saboda ai gari ne mai alfarma sai keta alfarmar yayi sabo ya aikata abin da aka haramta don haka to ya kamata a zartar masa da hukunci to shi yake ce ai ai wannan haramin ai baya hana mai sabo a zartar mai da hukunci wannan ma kuma ƙarya yi kun gane magana ta biyu wala farran bidami ko kuma mutumin da ya gudu akwai jinin wani a kansa ya kashe wani sai ya gudu ya je ɓuya a maka don kada kashe shi wala farran bi kharabatin ko mutumin da ya gudu ya yi ha'inci ko ya yi zalunci ya yi ha'inci a wajen wasu sai ya gudu ya tafi garin maka wannan ma ƙarya yi saboda ya tabbata a wani hadisi na gaba can akwai wani daga cikin duk da da ya akwai wani daga cikin sahabi ba za a ce sahabi ba tunda ya kafirta ya musulunta sai manzo Allah sallallahu ya hada shi da wasu mutane su je su karbo zakka kawai sai ya kashe mutanen ya gudu ya je ridda ya koma kafircinsa ya samu wasu bayi guda biyu suna waka suna yi wa manzo Allah sallallahu hija'i suna zagi manzo Allah suna mai zambo to lokacin da aka zo fatuhu makka bayan ya dauke sai ya rike sai ya so ya ribatu da abin da aka na magana cewa saboda annabi sallam da yazo yace duk wanda ya je masallacin harami ya riga ya kubuta a cikin mutanen makka wanda suke mushrikai da aka zo ana yaƙi nan duk wanda ya je harami to kaman ya tserar da kansa ne ma'ana ba za a kashe shi ba to sai sai ya je kama astar na Ka'aba ya rike sai sahabbai sun gashi kuma sun san abin da ya aikata a baya ya gudo yayi wannan yayi ridda sai suka suka manzo Allah sallam gawa na fa ya zo ya kama astar Ka'aba ya ce ku kashe shi kawai saboda mummunan aikin da yi ina fata an gane to kun ga sai yake so ya ce kaga wannan magana tana saba magana da shi wannan sarkin ya faɗa cewa yi wala faran bidamin dan mutum ya je wato ba za a kashe shi ba ba za a kashe shi haramin ba zai tsere da shi ba yake so ya amfani da waccan magana ya kafa hujja akan Abdullahi bin Zubair bayan Abdullahi bin Zubair kuma ba shi da laifi ina fata an gane sai malai yace al-kharabatu bil kha'il mu'jama wal ra'il muhammala qila al khiyana aka ce khiyana ita ake nufi anan wa qila al baliya baliya shine kaman masifa wa qila al himma ina aka ce al himma himma wa asluha fi sariqatil ibl asalin dai abin ana bayani da shi ne akan satar raquma qala shari wal kharibul lisu yuhibbul khariba wato barawo da yake sata raquma yana son ha'inci ko satar raƙuma to sai ma yi ukhad to fidda wasu abubuwa ba amma ga wata magana ta shekul islam ya ce wala ya kufa shay'un min shajaril haram wala nabatuhu illa al-idhkir wannan abin magana ta zo a gama bari mu bar shi kawai sai mun shiga hadisin gaban ma wannan al hadisul khamis ashara ba'da al mi'atayn hadisi na 215 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولا ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطه لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فقال له لك فقال فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر حديث دقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يتي من زال sallam ya faɗa a yawon fatih makka ranar da aka yakin fatih makka aka buɗe makka ya ce la hijrata ba'da al-fatih daga yau tun da an riga an yi fatih makka babu sauran wata hijira kuma da ta rage mutum ya ce zai hijira daga makka zuwa madina za ka zaman ka a makka ibadarka tunda an buɗe makka yanzu an ta zama baladul islam sai dai kuma hijira kuma har yanzu tana nan kar mu misali ka ɗauka cewa har yanzu ma ba hijira za ka iya hijira garin da kaga ba za ka iya addinin musulunci yadda ya kamata ba a matsayinka na musulmi za ka iya barin garin ka tafi wani gari hukuncin hijira yanzu yana nan ina fata an gane yawwa yace ba hijira daga makka zuwa madina yanzu kuma ko ka tafi wani gari ka ce za ka yi musulunci tunda an buɗe garin makka ya zama garin musulunci walakin jihadun wa niyya sai dai jihadi hukuncin har yanzu yana nan da kuma niyya ta aikin alkhairi za ka iya yi ina fata an gane ko a inda inda kuke zamanto ko da ba jihad ba wannan hijiran ko ba a jihadin akwai niyyar yin jihadi a zuciyarku na kafa addinin musulunci wai zan wai zastun firtu idan an nemi ku fita yaƙi fanfiru to ku fita ku mutanen da kuke nan kenan makan idan wani imam ya ce a fita za a fita a je a yaƙi wasu mushrikai to za ku fita wannan ba matsala ba za a ɗauke shi a matsayin cewa kun yi hijira ba wa kala yau mafatihi makka sannan kuma ya faɗa a ranar fatihu makka ya ce inna hadal balada lalle wannan gari na makka haramahu allahu yau makhalaƙar samawati wal arda allah ya sanya shi mai alfarma tun daga ranar da ya halicci wato sammai bakwai da ƙasai bakwai fa huwa haramun na haka gari ne mai alfarma ya haramta a yi wato aikata a zubar da jini ciki bi hurmatillahi ila yawmil qiyamati da alfarmar da Allah ya sanya har zuwa ranar alkiyama wa innahu lam yahilla alqitalu fihi bi halatta ayi kisa a ciki ba ko yaki li ahadin qabli ga wani da zai zo bayana bayan shi manzo Allah sallam da yayi to an haramta wa kowa walam yahilla li illa sani ma ba halatta ba illa sa'atan min naharin sai wani sa'a na yini ma'ana wannan tsawon yinin da aka bashi wa hiya sa'ati hadhihi shine wannan ranar da muke ya faɗa a lokacin da ake yakin wannan magana kuma ya faɗa ce a lokacin da ake gudanar da wannan fatuhun fa huwa haramun bi urmati llahi ila yawmil qiyamati dan haka ku sani an haramta garin makkan nan da alfarmar da Allah ya sanya har zuwa ranar kiyama la yu'dadu shawkuhu kada a sake a cire ko a karye wata kaya ta jikin wata bishiya a garin ma'ana ko da bishiya ce wanda take mai ƙaya kar a sare barantana kuma wanda ba ta da ƙaya saboda kiyaye alfarman maka ko da bishiya akwai ƙayoyi a jiki ko to kar a sare ta a bar ta kawai yadda take wala yunaffaru saiduhu kuma ba za a kora wani abin da ake farauta ba na dabbobi irin dabbobin da aka saba farautar su wanda galibi sukan zama a jeji ne irin su zomo irin su tattabaru hakan nan wanda suke zama a jeji kurciya to kada a ce za a kore su su fita da gudu kaka farauce su haramun ne da haka ba a farauta a garin makka wala yaltakitu naka ne zaka yanka mana in naka ne kasiya zaka yanka ka ci mana me zai hana sai dai abin farauta wala yaltakitu luqtatahu idan kaga tsuntuwa ba a dauka illa man arrafaha sai wanda yake da niyyar zai yi cikiya ya nemi mai ita amma kaga akwai mutanen wanda suna zuwa musamman can don su yi sata su je mutum ya je maka kawai shi niyyarsa kawai sata ya yi odwan ya yi ta'addanci ko abin tsuntuwa ka gani ka ɗauka don kai cikiya wannan ba laifi wala yuqtala khalahu sannan ciyawa da take cikin wannan haramin ita ma ba za a cire ta ba ɗanya ko bushashiya ba za a cire ba ko da ciyawa ce kamar yam yake kawo su ba dabbobi bane suna yawo kamar yam yake kawo su dabbobi ne suna yawo su Allah ne ta kafa yake yi mana suna yawan su ka taba ganin an bige su za a bige su yi ba a kama su ba musu komai yuktala cirewa ba za a cire khalahu shine ciyawa danya ko bushashiya daga alkhala'u ne fa qala al-abbas lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka sai abbas ya ce ya rasulullah illa al-izkhir sai da izkhir wani wani tsiro ne wanda yake wata ciyawa ce tana da kanshi tana da kanshi amma kuma ana amfani da ita wajen abubuwa kusan abubuwa guda biyu me sunan shi da Hausa tsabe tsabre ko tsaure shine da ina ga tsaure din ko ko tsabre shine da ina ga shine muke ce mai tsaure mu a area mu fa innahu liqainihim to ita wannan ciyawan wanda suke masu kera abu makera su suke amfani da ita don suna hura wuta da ita tana sa wuta ta kama da wuri wa buyutihim kuma suna amfani da ita su mutanen garin maka a rufin ɗaki in za su rufa ɗaki to idan an jera itace sai a ɗora ta a kai kafin a sa taɓon da za a rufe saboda idan ta za ta kare taɓon ba zai sauka ƙasa ba zai fita ba zai kame wajen to sai dai sai dai wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce illal azkir eh to sai dai wannan din shi ba za a cire ba saboda kun ga mutane suna amfana da shi amma ba wannan ba dai wata ciyawa karka cire ta ka bar ta har ta bushe ta eh buyuti eh shine da gidajen suna amfani da ita a gida rufin daki rufin gidajensu buyuti ne gida jam'in alqainu alhaddad makeri an gane makeri ko shine alqainu Dame? eh sai ka tuba sai an ka tuba ka Allah zai yafe maka ai a'a a'a in ka dauka kamar ya an ka dauka ka tuba kuma ka ci kudin halal ban gane me kake nufi ba kudi da yawa aha eh eh mhm mhm mhm Allah za ka yi wayo kenan ta za ka tsarkake su kai kai kai alaikum salam wanda ake shukawa oh in abu ne mutane suka shuka don su yi amfani da shi wannan ba mana a to misali a ce abinci ne za na amfani da shi to kaga wannan ba damuwa shi ne na'am babu ma ya juzu qatluhu babu da zai magana akan abin da ya halatta a kashe a aikin eh ba a cire ciyawarsa ciyawa ɗan ya kofisha yuktala shi ne cirewa ƙato'u yi ba za a cire ba ciyawa ce wanda ta fito ɗan ya kofisha ba za a cire ta ba za a cirewa sai dai ko don gyaran hanya matsala za a ɗan cire za a gyara hanyar zuwa amma kawai na'am wannan babi an kawo shi domin bayani akan abin da ya halatta a kashe bayan an yi magana akan haramcin yin kisa da koran abin farauta to me ya kama me ya halatta wanda mutum zai iya kashewa a halin wato a harami ko a lokacin da ake wato hajji الحديث السادس عشر بعد المئتين حديث نقري بيو دقوم الشاشدة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والأقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم يقتل خمس خ- يقتل خمس فواسق في الحل والحرم نعم hadisi daga nana Aisha radiyallahu anha take cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khamsun min ad-dawabi biyar cikin dabbobi akwai wasu dabbobi guda biyar kulluhunna fasiqun kowanne a cikin su mai cutarwa ne suna da ta'addanci wajen cutar da mutane dan haka yuqtalna fil harami za iya kashe su a cikin harami a makka wannan ba matsala sai fara lissafo su yace al-gurabu an san algurabu an kaka an kaka yana yana yana kama yan yan kaji ko yana fusga ya gudu kaga yana cutar da mutane algurabu shawo an kaka baya yi Hmm? eh kwari kamar me zabi ko mece sabulu yake kama ya ci yake ɗaukewa ko wale an kakan to wale na'am wal hida'atu da kuma hida'a hida'a wani tsuntsu ne wani na cikin tsuntsayen da suke farauta yana ban san sunan shi da Hausa ba gaskiya yana kama da mujiya shaho ko sai ake cewa shaho da Hausa za a ganshi yana da wakiya ko dogo to shaho kaga shi yana mutane barna shi ma to shi ma ya haramta a kai shi an gane ko a ya halatta kai wal aqrabu da kuma kunama ita ma ya halatta a kai ta wal fa'aratu da fa'ara fa'ara shine bera an san bera ko me kuke ce masa anan kusu da shi wal kalbul aquru da karen kuma da yake cizon mutane akwai irin maukatan karen na wanda suke cizo to shi ma wannan in baya cizo kuma kaga ai ba magana kai shi ko wannan dan zaman lafiya ne ba ruwansa kaga ba za a kai shi ba amma wanda yake cizo ba to mm ko sai mai cizo wal muslim a ruwayar musulun kuma ya ce yuqtalu khamsun fawasikun ana kashe dabbobi guda biyar wanda suke masu cutarwa ne fil hilli wal haram a inda ba harami ba ma da kuma inda yake a inda yake haram da kuma inda ba harami ba akwai inda ake ce masa hil a makka to duk wa'annan za a iya kashe su ina fata an gane ko yawwa sai malam ya ce malamai sun yi saɓani gurabu hankaka hankaka eh me kuka ce baka san hankakan ba kusan suna da kama da juna ne ma fa da shi da shahon ma kusan kama su ɗaya ko me eh suna kusan kama ba shi yana da wani abu anan ko shi kuma shaho shi kuma shi kuma shaho shi shaho bai kai hankaka girma ba nan ɗinsa akwai firma ciki tsakiyar safari haka shi shaho za ga akwai jaji-jaji haka akwai za ga dai idansa hakan nan gwara-gwara hakan nan kamar mujiya idan kusan ya kusan da kama da idan mujiya shi shaho Na'am. Eh yana kama awawa ko? Duk azaliman dabbobi ne. Sai malam ya ce malamai sun yi saɓani. Shin za mu iya ƙiyasin wannan maganar akan sauran dabbobin da suke cutarwa wanda ba ambace su ba a nan? Ko kuma sai iya wa'yan nan kawai? sai ce abu hanifa yana ganin cewa hukuncinsu baya tsallake su ya je zuwa ga wasu saboda an an kira su da sunansu aka ce wane da wane da wane shikenan don haka kawai iya su ne kawai don wasu dabbobin da ba su ba za kashe ba kenan jamhurin malamai suka ce jamhurin malamai suka ce ya halatta hukuncin zai iya hawa kan wasu dabbobin da su ma suna iya cutarwa wanda za su iya karkashin shiga karkashin wayannan kamar sauro ko na'am hil نعم نعم باب دخول مكة والبيت babi da zai magana kan yanda shiga makka yake da kuma shiga ɗakin Allah sallama an anas bin malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da kala makka ta'am al-fath wa ala ra'sihi al-maghfar falamma naza'ahu ja'ahu rajulun faqala ibnu khatal muta'alliqun bi astar al-ka'bah faqala qutuluhu na'am hadisi na ɗari biyu da sha bakwai daga Anas ɗan Malik an situ, an situ daga Anas ɗan Malik radiyallahu anhu ya ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga garin Makka a shekaran da aka yi fatuhu Makka wa ala ra'sihi al-maghfar akan shi yana sanye da hular kwano kwalkwali irin hular da ake saka ta da karfe da bakin karfe dan ta kare mutum daga sara na takwabi falamma naza'ahu lokacin da ya cire wannan hular kaga kaman tunda aka cire hulan nan alamu ne na cewa an gama yaƙi kenan ko yawa to in ba gama ba gama za cire ba ja'ahu rajulun kaman ƙura ta lafa sai wani mutum ya zo ya ce ya rasulullahi ibnu khatal ibnu khatal din nan fa muta'alliqun bi asar wannan wanda yayi laifin nan ya kashe mutane ya kashe mutane ya gudu ya je yayi ridda ya dauki wasu ja wannan bayi guda biyu mata suna masa suna waka suna yi wa annabi sallallahu alaihi hija'i shine wanda na faɗa a farkon nan ya je ya kama astarul ka'aba labulan ka'aba ya rike wai dan ya ya kare kansa kar a ya nemi alfarma da wannan fa qala sa annabi sallallahu alaihi uktulu ku kashe shi saboda mai laifi ne dama an gane yace a kashe shi a malam yace wanda ya bada labarin shine wasu malamai suka ce wanda ya bada labarin shine Abu Barzat al-Aslami saboda shi ya kashe shi Barzat al-Aslami an gane ko الحديث الثامن عشر بعد المئتين حديث نتري بيو دقوم شاتكوس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى daga Abdullahi da Umar radiyallahu anhuma yace manzo Allah sallam ya shiga garin Makka ta wajen dutsen Kada wani guri ne wani dutse ne wanda yake sama haka a garin Makka min saniyatul ulya daga saniya na sama allati bi wataha wanda take jejikan garin Makka wa kharaja min saniyatul sufla ya fita ta ɓangaren saniyatu sufla wannan wasu sunan wasu gurare ne a saniya dai shine hanya da ke tsakanin dutse guda biyu to wasu gurare ne a makka a yanzu annabi sallam ya shiga garin makka ne a lokacin da yayi a lokacin wannan abin ya faru ne lokacin da yayi hajjatul hajjatul wada hajjin ban kwana an gane ko yawa الحديث التاسع عشر بعد المئتين حديث نقري بيد قوم شاتر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma yace manzo Allah sallam ya shiga garin ya shiga ɗakin Ka'aba shine albait anan wa usamatu tare da usama bin zaid da bilal da usman bin talha fa wa aglaqu alaihim albab sai usa sai usman bin talha ya rufe kofar suna shiga sai rufe kofar shi ma wannan ya faru ne a lokacin da aka yi wannan hajji an gane ko to sai ya rufe kofar falamma fatahul baba ya ce lokacin da suka buɗe ƙofar kuntu awwalu man walaja ni ne farkon wanda ya shiga saboda shi wannan abdullahi bin umar ɗin shi mutum ne wanda yake yana ƙoƙarin bibitan manzo Allah sallama duk abin da manzo Allah sallama yi abin da ya shafi ibada ne ko wasu abubuwansa yana bibita ya gani ya annabi sallam yayi shi ma sai to dan haka lokacin da aka shiga abin ya faru ne kai a shekaran da aka yi fatuhu makka annabi sallam ya shiga ɗakin ka'aba dan yayi ibada ya nuna godiyarsa ga Allah subhanahu wataala da ya bashi dama na tsarkake ka'aba ina fata an gane to shikenan shi kuma yana bibitar su duk inda yake to suna shiga sai aka rufe kofar to ana budewa za su fito kenan shine farkon wanda ya zo saboda kwaɗayinsa na ya jiya annabi sallam me yi a ciki da ya shiga nan ma ya gane me yi falaqitu bilalan suna budewa ni ne farkon wanda na zo sai na tambayi bilal fa sa'altuhu hal sallafi rasulullah manzo Allah yayi sallah a ciki ko da ya shiga qala nam yace eh yayi bainal amudain al yamaniyin yayi tsakanin ginshiki guda biyu wanda suke kallon yaman suke sai fuskantar yaman malam ya yi bayani ya ce a nan ya ce a lokacin ɗakin ka'aba an yana ɗauke da irin wannan dirka ɗin guda shida manzala sallam sai ya tsaya a gaban guda uku misali kaman guda uku haka ya tsaya a gabansu sauran guda biyu da suke gefen nan sai ya sa su a daman shi ɗaya guda ɗaya yana hagunsa to sai ya sallah a wannan wajen tsakanin shi da katangar da take gabansa bai wuce zira'i uku ba shi ma ya hakaito bayanin yadda annabi sallam yayi a ciki ina fata an gane ya tambaye ya ce yayi sallah a ciki sai ce yayi ga yanda yayi ga gurin da yayi hadisi na to ina ga mun zo bakin babi ko babu tawafi wa adabihi wa adabihi kamisa to za mu karasa zuwa da rabi ko bari mu karasa ko hadisi ɗaya ko hadisi nawa ne kafin nan hadisan a yi sanadin kai har biyar ƙananu ne ko har muga ta mace na babu tawaf wa adabihi babi da zai magana kan yadda tawafi yake da kuma ladduban da ake kiyayewa alhadisu العشرون بعد المئة حديث أريبيد عشرين عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود يا زوجا هذا الأسود وقبله يسم باتيش وقال يتي إني لأعلم أنك حجر ni fa na san kai dutse ne la tadurru wa la tanfa'u baka cutarwa baka amfanarwa sai na Umar ya faɗa haka ne a lokacin kalifancin sa walaula anni ra'aytu nabi sallallahu alaihi wasallam na taba ganin annabi sallama ya qalbiluka ya sumbace ka ma kabbalin ka da ba za mu sumbace ka kar ma mutane su dauka cewa wani dutse ne zaka sa zaka samu wani fa ka san mutane ana baya baya yanzu a yanzu haka zaka iya samu wani zai iya ce maka akwai wani abu da zaka samu a jikin wannan wataƙila ko wani ya bashi ma wani lakani ya ce in ka je asibiti ka dan taba sai ka karanta kaza ce to kawai kai dutse ne ba abin da kake yi ba ka cutarwa ba ka amfanarwa don a tsarkaken sa ne daga abin da ya shafi shirka shirka na'am الحديث الهادي والعشرون بعد المئتين حديث دريبيو دا إشرين دا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يتي قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة أنا وسلم يا إسوغر مكة فقال المشركون سيمشركي سكي تيات أفروفا قدّا an gane bayan annabi sallam ya yi hijira zuwa madina to a garin madina akwai wani zazzabi da mutanen madina suke yawan yi wanda kuma yakan raunana jikin mutum sosai an ce bayan zuwa annabi sallama ya yi musu addu'a ya ce Allah ya ɗauke abin ya kai shi jufa jufa lokacin garin kafirai ne to sai ake ta yaɗa jita ai sun hijira sun bar garin maka sun bar arzikinsu sun je can sun sha wahala propaganda da ake yaka shine innahu yaqdumu alaikum qaumun wasu mutane za su zo muku qad wahanat wahanathum hummar yasriba wannan zazzabin da ake na yasriba ya rauna da jikin su za ku gansu duk sun rame suna cikin yunwa suna cikin fatara da talauci kamar ana faɗan haka ne dan izgili ga annabi sallam da sahabbansa su mushrike suke ta faɗan haka to da suka shigo za a yi aikin umaran na fa'amara mun nabi sallam sai annabi umarce su an yarmulul ashwaqal thalatha dawafi da za su yi guda bakwai sai ce guda ukun na farko su dinga sassarfa mutumin da yake da rauni a jikinsa ba zai iya tafiya sauri sauri haka da irin sassarfa kai ba sauri can ba ba a hankali ba dan a nuna musu cewa fa akwai abin eh akwai karfi har yanzu ba wai ba rauni ba an yamshu ma bainar rukunaini su yi tafiya tsakanin rukuni guda biyun nan walam yanahum walam yamna'ahum an yarmulul ashwata kullaha illa lil ibqa alaihim to ya ce su yi guda uku ne saboda tausaya musu sauran guda hudun kuma sai su yi tafi yanda aka saba a hankali saboda tausayi al'ibka shine tausayi gare su na'am الحديث الثاني والعشرون بعد المئتين حديث ريبيو دا إش... آه نا ريبيو دا إشرين دا بيو دا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يتي ناغا مزا سلم حين يقدو مكة لوكتين دا يسو غرم مكة إذا است- إذا استلم الركن الأسود أين دا يكي تبا ركن الأسود كو ينا سنبات الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أسوا- أشواط فرقا abin da yake fara yin sassarfa shine zai sassarfa na kewaye zagaye uku tukunna sauran kuma sai ya tafi a hankali sauran guda hudun alkhababu shine sassarfa alkhabab tafiya sassarfa haka an gane sassarfa ko ba sauri can ba kuma ba gudu ba gudu ba sassarfa ake cewa da Hausa ba san ko ana haka kuke cewa ba sassaka sassaka ko to yi ne ko ba sassaka ba me sassaka to sauri sauri me sassaka sauri sauri ko me na'am الحديث الثالث والعشرون بعد المئتين ليس ريفيو دا عشرين دا أكو أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم يأي في أهجم بنكوانا على بعير أكن وني راقمي يستلم الركن بمحجني ينس nuna ko yana taɓa rukunin aswad da kwagirinsa almi'ijar shi ne sanda wanda take da lankwashashen kai kwagiri ake ce mata ko kuma na haka kuke cewa kwagiri kwagiri haka wanda ta lankwashe me yasa yake haka saboda akwai cunkoso kamar yadda malam ya dan yi bayani anan a sharhin yace a hajin da yi na ban kwanan nan shine wanda yake cewa bazan watakila bazan ƙara haduwa da ko bayan wannan ranar yake gaya wa sauran mutane kamar yana ban kwana da su kenan yana nuna cewa kamar zai yi wa fati to a lokacin mutane da yawa sun zo suna so su gan shi wasu kuma suna so su ga yadda yake ibada to saboda tausaya mutane ba zai ce a ture mutane ya sauka ya je ya taba ba sai yake nuna shi da sanda sai ya sambaci sandan na fata an gane saboda tausayin shi ko sallallahu alaihi wasallam الحديث الرابع والعشرون بعد المئتين ليس الأريبي عشرين دبيو هذا هو كيكو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من البيت إلا الركنين اليمانيين ما تبقى أن نسلم من سنباتر وانا أبو كوينة تبقى وانا أبو باء أجيكم بيت آه كأبا سيدي ركن اليمانيين قد أبين ننكوين don haka wannan shine abin da yake karkaje ka kai wani abu daban wanda ba wannan ba ka saba masa kenan insha Allah za mu tsaya nan subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ayyo Allah